الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na ashirin ga watan jumada thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha ɗaya ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjidil bukhari da ke cikin wannan guwa mai albarka ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muktasar Zadil Ma'ad wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi alai wanda muke karanta wato takaitaccen wannan littafi na Muktasar Zadil Ma'ad wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita wannan kuma shine darasin mu na 86 cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin bayanin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da abin da ya shafi yadda ake ƙulla yarjejeniya da kuma ba da al'aman ga kafiran da suka yarda za a zaman lafiya da su da kuma dokoki da sulhun da ke tattare da haka da kuma hatsarin fadawa irin waɗannan kafirai da yaƙi ba tare da an sanar da su cewa an warware wannan alkawari da yarjejeniya da aka yi da su ba sannan kuma mun ji abin da ya faru a khaibar da yanda aka yi sulhu ko maslaha da yahudawan khaibar bisa ga a kyale su su ci gaba da zama a cikin khaibar suna kula da gonakin dabino na khaibar in ya so abinda aka samu na amfanin sai a raba su su ɗauki rabi saboda wahalarsu da suka yi kamar sun zama 'yan barema ko 'yan kwadago su yi wa musulmi kwadago in ya so abinda aka samu a raba musulmi su ɗauki rabi a matsayinsu na waɗanda suka gaji gonakin ko suka mallake su ta hanyar ganima su kuma su ɗauki rabi a matsayinsu na waɗanda suka aikata waɗannan gonaki wanda a wannan muka samu halaccin wato, wato hujja na samun wato halaccin almusaka da almuzara'a wato ba sai da ba yahude ko wanda ba musulmi ba a ko a musulmi tsakankaninsu za su iya yin musaka da muzara'a wanda har muka faɗi to in za a yi musaƙa kana da gona ta dabino ko gindin dabino guda ɗari kana son baka da lokaci amma ga wani ka ɗauke shi ya reni wannan dabinan ya dinga bayar shi ruwa yana kula da shi har zuwa dabino ya kai in ya kai in ya so sai a raba gwargwadon yadda kuka yi yarjejeniya da shi ko kuma gona ce ga ta nan ainihin wato filin gona ne baka da lokacin aikatawa ko baka da kuɗin aikatawa ga wani shi kuma yana da lokaci da kuma kudin da zai aikata shi ma ku zo ka ba shi gona taka ce shi kuma aiki da ɗawainiya nasa ne abinda aka samu a can ƙarshe sai a raba gwargwadon yadda kuka tattauna kuka yarjejeniya a kai to duk daga abinda ya shafi a abinda ya faru a khaibar daga nan duk muka ƙara samun fa'idar waɗannan hukunce-hukunce na fiƙihu wanda ibn al ya kawo a cikin wannan littafi mai albarka ƙala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yake cewa aidan fa innal arda naziru ra'sil mali wa hadha yaqtadi an yakuna al-muzara'u awla bil badri min rabbil ard tashbihan lahu bil mudaribi فالذي جاءت به السنة هو الموافق للقياس ابن القيم wato ɗoriya akan bayanin da muka ƙare shi yanzu na maganar muzara'a ko musaƙa sai ce har wa yau fa innal arda domin ita gona naziru ra'asil mali tana kamanceceniya da uwar kuɗi kamar mutum ne yana da uwar kuɗi kai kuma ka iya sana'a kana da lokaci kana da ƙwarewa kana da amana ya ɗauki kuɗin shi ya baka ka dinga juyawa abinda kuka samu na riba ku raba bisa ga abinda kuka yi wa junanku sharaɗi annasu ala shuruɗihim an gane ko to sai ce gona ita ma irin haka ne ba ka da lokacin nomawa ko ba ka da wadata da za ka noma to maimakon gonar abatta kai baka amfana ba wani bai amfane ta ba kuma kila kana da bukata to sai ka nemo wanda shi yana neman ina gona take ya kama haya ina gona take ya same ta dan yayi noma ya shirya wa noman amma ba shi da gona sai ka ce to zo ni ga gona amma ba ni da lokaci ko ba ni da wadata da karfin da zan noma zo ka noma abinda aka samu Allah ya sa masa albarka mu raba ka dauki rabi in dauki rabi an samu buhu ɗari ka ɗauki buhu hamsin ɗauki buhu hamsin ka yadda ya to bismillah ga gona to wannan yana daidai da kamar ka ɗauki jari ka ba mutum ya juya abin da aka samu na riba ko raba ko kun fahimta fallazi ja'at bihi sunnatu huwa almuwafiq lil qiyas abinda sunna ta zo da shi shine kuma yayi daidai da qiyasi wa fiha aqdul hudnati a cikin abinda muka samu na sulhu hudaybiya da kuma wannan babi da muke karantawa muke karanta na koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da maslaha ko sulhu da kafirai to mun fahimci aqdurul hudna ana iya ƙulla yarjejeniyar alhudna alhudna shine tsagaita wutar yaki ana fafata yaki tsakanin bangarori guda biyu to ana iya rubuta yarjejeniyar adakata da barin wuta shine alhudna min gairi tauqitin ba tare da wani lokaci ba kawai ana iya cewa an yarjejeniyar tsakaita wutar yaƙi kawai shikenan a rubuta ta haka ana iya kuma cewa an tsakaita wutar yaƙi zuwa lokaci kaza to wannan min gairi tauqitin din kawai a tsakaita wutar yaƙi ba lokaci wannan ya halatta kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallam a sulhu hudaybiya an tsagaita wutar yaƙi tsawon shekara goma Quraisha suka ce a rubuta ba yaƙi shekara goma annabi ya ce ya yadda an fahimta ko bal mata sha al'imam, kai bari ma ana iya tsagaita wutar yaƙi mata sha al'imam duk sanda shugaba ya ga dama. Walam ya ji ba da hama yansakuhu albatata, kuma bayan halaccin wannan hukunci ba a samu wani hukunci da ya shafe wannan ba da ya zo daga baya kwata-kwata ba samu ba. balantana wuri ya ce a to ai da ne aka yadda tsakanin kafirai da musulmi a samu tsakaita wutar yaƙi amma an shafe hukunci ya ce ba a samu wani nassi da ya shafa wannan hukuncin na tsagaita wutar yaƙi da yarjejeniyar dakatawa da yaƙi zuwa wani lokaci mai tsawo da ba lalle a iyakance shi ba to ba a samu wani dalili da ya soke wannan damar ba lakin sai dai kawai abin da ake so la yuharibahum hatta yu'allimahum ala sawa kada musulmi bayan an ƙulla yarjejeniyar tsakaita wutar yaƙi ya farwa kafiran nan da aka yarjejeniya da su da yaƙi ba tare da ya sanar da su an ɗage wannan yarjejeniya ɗin ba ba a so ka farwa mutum kamar ka ha'ince shi ya saki jiki ya aminta ya san ka kai musulmi da cika alkawari ya san ka da amana ka ce masa babu yaƙi to in so kake kana ganin akwai maslahar da za ta sa a ci gaba da yaƙarsu sanar da su yarjejeniyan nan da muka yi da ku ta tsagaita wutar yaƙi na janye ta na fata gane yanzu sai su zama ala ala wato wato sai su zamanto akan shirin su in an far musu ba za su ci an yaudare su ba liyastawu huwa wa hum fil ilmi bi naqd al ahd don su zama daidai wa daida da shi shugaban musulmi da su kafiran su zamanto daidai wa daida wajen ilimi da masaniyar warware waccan yarjejeniya da alkawari ɗin wa fihi jawazu ta'zirul muttahami bil uqubati yanzu kaga mun fahimci wannan a cikin abin da ya faru a ina a Khaibar an gane ko da haka kaga in har za a ci gaba da yaƙarsu to a sanar da su agreement da muka rubuta da ku da yarjejeniya mun janye shi na fata an gane to wannan shine abin da zai ya zamanto da kai da su duk kuna da masaniyar yanzu babu wannan alkawari ba wannan yarjejeniya wa fiha a cikin wannan sulhu da biya abunan a khaybar sulhun khaybar da aka yi jawazu ta'zirul muttahami anan akwai karantar da mu halaccin jan kunne da kuma ta'aziri wato tsawatarwa da azabtar da almuttahami wanda ake tuhumarsa bil uqubati ta hanyar yi masa uquba na fatan gane ya halatta wanda ake da zargi mai karfi a kansa game da wata mas'ala ko wani laifi an zauna an bi duk hanyar da za a yi rebilin ɗin abin ya faɗi cewa eh haka ne an yi kaza yi kaza yaƙi ya nuna san ba shi yayi ba ko ba shi da labarin ma an yi kuma akwai alamomi da suka nuna biri ya yi kama da mutum a tattare da shi to babu laifi a musulunci ana iya ɗan kai shi wajen ƙwararru a wannan ɓangaren su ɗan ɗoɗana masa shokin su ɗan yi masa wasu ‘yan abubuwa wanda in ya ji haza zai ce a tsaya ina fata an gane a tsaya a tsaya ce to yi bayani ce to yi kaza kaza kaga saboda akwai wanda shi baya wahalar da shari'a akwai wanda wallahi sai an wahala kuma shi ma sai ya wahala zai fada haka Allah ya yi mutane dan adam haka yake wani ba wani wahalar da shari'a ku tsaya ba sai kun dake shi ba haka zai ce za wanda an ji za a fara buga maka kulke ta a tsaya me ake so aka yi bayani ya ce ai ka ji kun ji da wane da wane da wane mu ne da ni da aka yi kaza aka yi kaza duk zai bayani kenan ka hutar da ka hutar da shari'a wani kuma sai an dinga daga shi ana sakin sa yana yana ya fara ihu tukun an gane sannan sai ka ji ya ci a tsaya duk masu manyan laifuka za ka shi sa wani lokaci za ka ga in ka kyala mutum a fannin da yake ina fata an gane yawa akwai dabaru da yawa wani zai zo kai a matsayinka na ustazo a masallaci ka saba da ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa ka gamsu kuma wallahi ƙarya yake bawon Allah kai ya gama da kai kawai kai kan a ganin ka ba yanda za a yi mutum ya amfani da wannan irin rantsuwa da Allah kuma a ce ƙarya yake amma zai iya zuwa kotu ya wannan ƙaryar alkali ya ce mutumin banza mutumin mafi ku daure min shi sai kai ta mamaki kai ustazan ka ji wannan wani irin alkali ne ma mutum ya rantsuwa an gane ko yawwa wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kadhiba suka ce ba mu taba tsammanin mutun da aljan za su yi wa Allah kariya ba sai kuma gashi sun yi an gane ko fashewa da kuka baya nuna kana da gaskiya shi yasa za ga in mutun yana wannan harkokin alƙalancin za ta zo ta fashe da kuka ta ta kuka ta ta shishidewa duk ta gama kuma ga wallahi an bi sawu ba ta da gaskiya idha ishtabakat dumu'un fil jufuni tabayyana man baka mimman tabaka wadi sanda hawaye suka sakar wato suka sarkafe idanuwa wanda yake ya kware yana gane mai kukan ƙarya da kukan bogi wai ana gano kukan kukan gaskiya hawayen yana da dimi amma an ka taba hawayen ka ji sanyi ƙarya ne to yanzu kai da ba a kotu kake ba ba layin ka bane baka da wannan ilimin ina ba ta an gane da aka sai ga mutum ya zo ya faɗa abin da kai inda kai ne an riga an gama da kai ka gamsu kuma inda wani ƙwararre a ɓangaren aka sa in ya je ya bi zai gaba haka ba ne to kaga a nan ai annabi sallallahu alaihi sallama ai mun karanta a baya sa'ayatu ko wato babban waye huyai bin akhdab ya kuke mantawa ne ai bai busati ɗaya ko biyu ko huyai bin akhdab ai lokacin da aka yi wato aka kore su a nadir ai an ce kowa ya dauki abin nan banda kaza banda kaza to shi an san ya taho da wani madudin kudade na zinare ya taho da gwalagwalai suka gudo khaibar to lokacin da aka zo kuma khaibar sai aka ce lallai akwai dukiyar huyai bin akhtab a fito da ita kuma ana ganin shi wannan babban nasa yana da masaniya idan da aka yi kaga da aka zo ai farko ce ai ai tun da muka baro can saboda ga ga dawainiyan nan mun baro mun dawo sabon guri gine-gine dan abin da za a ci kaza kaza duk kudin sun kare annabi ya kalli tazarar lokacin da suka baro nadir madina da dawo wasu khaibar da dimbin dukiyar huyayi bin akhdab a ce an kashe ta dan wannan tsukin lokacin annabi ya ce ƙarya ne kaga ba bincika akai akai lissafi aka tabbata an kashe ba kawai yanayin karina alama ce ta nuna cewa kudin nan ba duka ba za su kasu ba yace a shi kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da wa na'am zubair abdullahi bin zubair aka ce a ji a dan gana da shi wannan dan tattauna da shi a sirrance da ya je ya fara shan wahala sai ya ce eh ya ga dai shi huye bin akhadab yana ta kai kawo a wajen wasu kangwaye ana zuwa ana duba a can aka boye dukiyar a haka da aka zo aka tambaye ce an kashe kudin an fahimta to shine sai malam ya dauko mana wannan sai ce a cikin wannan abu da ya faru a can na kissar huyay bin akhdab da dukiyarsa mun fahimci ashe ya halatta a yi wa wanda ake tuhuma ta'aziri ta hanyar azabtar da shi ko yi masa hukuba fa innahu subhanahu domin Allah subhanahu wataala qadirun ai yana da iko an ya dulla rasulahu sallallahu alaihi wasallam alal kanzi Allah yana da ikon ya nusantar da annabinsa zuwa ga inda taskar take inda wannan dukiya take ko inda Allah ya ga dama ai zai iya cewa annabi ya mawahayi cewa ba sai an wahalar da kowa ba dukiyar nan da ake nema tana guri kaza walakin arada sai dai Allah ya yi nufin an ya sunna lil ummati ya sunnanta wa al'umma uqubatal muttahamina azabtar da wanda wa'anda ake tuhuma domin ba dan wannan mas'ala ta faru ba to da kila ba mu samu hukuncin wanda ake tuhuma da wata mas'ala ya ki faɗa ya za'i da shi ba amma yanzu sakamakon abin da ya faru yanzu kaga mun samu ilimi a addinance cewa in mutum ana tuhumarsa tuhuma mai ƙarfi kuma ya ƙi yin bayani a iya azabtar da shi don gaske ta fito wa yuwassi'a lahum turuqal ahkam sannan Allah ya yi nufin ne ya yalwata wa al'umma hanyoyi daban-daban na hukunce-hukunce rahamatan bihim wannan rahama ce da jin kai gare su wa taysiran alaihim da kuma sauƙaƙa musu wannan hanyoyi ne na sauƙaƙawa Allah ta'ala ya kawo wa fihi a cikin abinda muka karanta na kissar Khaibar al-akhadhu bil qara'ini yana nuna mana ya halatta ayi ruko da alamu al-qara'in ya halatta ayi ruko da alamu ma'ana alama ita ce karina wanda ake tuhuma an ga alamomin tuhuman ne me yasa ba kama wani ba me yasa ba a ce da wani me yasa ba a duk wanda kaga an zo an tattare su an tafi da su muttahamin ne an gane ko ai ba su kaɗai bane me yasa ba kama wani ba me yasa ba kama wani ba wanda kaga kuna zauna an zo an ce zo an zo an an an an cicciro mutane to akwai tuhuma a kansu me yasa tuhumar ta zo kansu ko dai suna da alaka da mai laifin ina fata an gane misali sai aka ga in an zo mai laifin ya gudu ko mai laifin ya ki abin nan sai a ce a kamo abokansa me yasa saboda lokacin da ya dauki abin an ga suna ta shige da fice tare da shi kila ma cikin abubuwan da aka dauka an ga zobe a hannun ɗaya cikin abokansa akwai karina ko babu sata ce aka yi kuma sai aka ga zobe a hannun abokinsa to wannan yana nuna mana halaccin a iya kama mutum bilkara'in saboda alamomin buri yayi kama da mutum da aka gani a tattare da shi liqaulihi saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam alla ahadu qaribun kai lokacin yayi kusa a ce wannan kudin an kashe su walmalu aktharu min zalika dukiyar ta fi karfin a kashe ta a dan wannan takaitaccen lokacin kaga karina ce an gane ko saboda yawan dukiyar da takaitaccen lokacin da aka ce an salwantar da ita wa kadhalika fa'ala nabiyullahi Sulaiman haka annabin Allah Sulaiman yayi amfani da karina fi ta'ayini ummi difili wajen fitar da ainihin uwar jariri hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin ahadithul anbiya hadithi na 3427 haka a cikin al-fara'id Imam al-Bukhari ya kuma fitar da shi hadithi na 6769 Imam Muslim shi ma a cikin al'aqdiyati babun hukunce hukunce hadisi na 1720 shi ma ya fitar da wannan hadisin na amfani da annabi wato karina da annabi Sulaiman yayi wajen fitar da hukunci a hadisin Abi Huraira radiyallahu an mata ne guda biyu sai kowace suka yi suna da sabuwar haihuwa jarirai ne da su wato sabuwar haihuwa to a wancan lokacin gidaje ba a kewaye suke ba sabida kawai kura tana shigowa gari wani lokaci ta ɗanyi ta'adi ko ta kama dabba da abin da ta samu ta fita kawai ran nan tana shigowa kawai sai ta awon gaba da ɗaya daga cikin jarirai guda biyu asalin wadda aka ɗauki jaririnta ita san jaririnta aka ɗauka amma ta yi putu-putu ta ce ina ita ba nata aka ɗauka ba ita ma waccan ta ce ita ma ba nata aka ɗauka ba kuma lallai kura ta ɗau ɗaya daga cikin jariran nan amma matan nan guda biyu kowace ta ƙi yadda nata aka ɗauka da aka je wajen annabi dawud wajen annabi dawud suka fara zuwa da suka je wajen annabi dawud alaihi salam sai aka karanto shari'a a gabansa to la'alla babbar ta fi iya bayani ka san wani lokaci shi sa ake ɗaukar lauya a musulunci wani da gaske ta sai ya faɗi a kotu an gane ko amma sai ya ɗauki wani mai dogon turanci da gajeren turanci ya sa baƙaƙen kayan yaje sai a kwato ma haƙƙinsa ina fata an gane amma shi ga gaskiyar tasa amma kana iya samun wanda ba shi da gaskiya kuma ya fi mai gaskiya iya bayani da gamsar da koto da hujjoji an fahimta da aka babbar sai ta fi gamsar da annabi dawuda cewa fa ɗan nan nata ne wanda yake raye wanda kura ta ɗauka na ƙarama ne na ƙaraman ne shikenan da aka shi sai ya zartar da hukunci bisa ga abin da ya bayyana gare shi cewa ɗan da yake raye na babban ne da aka ya ɗauki ɗaya bata suna fitowa sai suka haɗu da annabi suleiman shi kuma wasu suka ce ƙarina ya kalla ya ga cewa akwai damuwa me ya faru sai aka sake karanta masa ke yanzu wannan hukuncin da aka yi cewa ba ɗanki aka ɗauka ba haka ne ta ce a ba haka ba ne to ke aka yi kika saman aini ɗana ne sai ce to a nemo mun wuka raba shi gida biyu an gane ko sai karamar ta ce a na ban mata abin mata nata ne kara raba shi gida biyu kawai sai karfa ɗan sai ba karamar na ba ta gane ita waccan babbar in an yanka ba an yi zero an yi duro ba an yi duro da aka ita ko a jikinta ana cewa da koka a raba sai kawai take ganin an raba shi kenan kafallahul mu'minin alqital daga wannan kar a raba din na ban mata sai annabi Sulaiman ya fahimci ɗannan rayayyar na wannan ne ba wadda aka ba da aka sai karɓe shi sai ba waccan fa fahamna ha Sulaiman kenan wa kullan atina hukuman wa ilma to a kotu ana amfani da irin waɗannan ba wai a gabanka akai abun ba amma akwai karina an fahimta ko akwai yanzu kwanan nan ake gaya mun wani wani kisa da aka yi ko a sakwata ne shi wanda ya kisan wani mutum ne dattijo ne yana da gonar rake mai yawa a garin don haka yana dan ya dan yi jinya ma haka da ya warke ma ana cewa ka bari jikin ya ƙara ƙarfi sai ce ai ba ba matsala zai iya zuwa gewaya to da ya je gewaya a can sai wani ya kashe shi to yadda aka gane wancan ne ya kashe shi wancan ɗin kuma da ya kashe shi sai tura a cikin rijiya to da aka samu labarin shuru-shuru bai da ba aka bi sawu shi kuma already wannan shi kuma sai a gan shi an yi makata-kata an yayyagi fuskarsa an jijji masa raunuka alamun da kyar ya yi galaba a kan dattijan ya kashe shi ba haɗarin mota ba amma an ma fata-fata da fiyagu da farce da kaza da kaza an ma kata-kata kuma dama yana ɗan shaye-shaye da sauransu kuma dama kaman shi kuma yana ƙauyensu yana kusa da gonar shi wannan mutum to kawai da aka zo yanayin da aka gani da kuma rashin nutsuwarsa yana ta ɗan abun nan irin guilty conscious kawai sai aka ce gaskiya ba a yadda da shi ba da aka ana zuwa ya aka kaji wannan raunukan ya kaza kaza kaza kaza da ya sha tambayoyi kawai sai ta bayyana shi ya kashe wannan tsohon ai kaga ba kowa daga shi sai shi sai Allah madaukakin sarki a gona amma an yi amfani da me qara'in qarina wannan ana amfani da shi da yawa a cikin wato dokokin musulunci dan yin hukunci yanzu kaga ga Annabi Sulaiman yayi amfani da me qarina ya tabbatar da hukunci bisa ga qarina kuma hukuncin ya zama yayi daidai wa huwa sallallahu alaihi wa sallama lam yaqussaha lan alaina annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba mu labarin wannan kissa ta annabi Sulaiman da waɗannan matan ba fa ai kissata Sulaiman kissar annabi Sulaiman linattakhidha samaran dan kawai mu rike ta kamar abai hira annabi ba ya ba mu labarin bane dan kawai mun zo wajen hira mu ma mu dinga bada ita kamar labari hira bal lina'tabiraha lina'tabira biha fil ahkam a annabi ya ba mu labarin wannan kissa ta annabi Sulaiman da waɗannan matan ne don mi izina da wannan kisa kuma mi amfani da ita fil ahkam a cikin hukunce-hukunce. Balil hukumu bil kasamati wa taqdima aymanin mudda'il qatl huwa min hadha shi yasa yin hukunci da kasama rantsuwa wa taqdima aymani mudda'il qatl da gabatar da rantsuwar wanda yayi da'awar kisa huwa min hadha shi ma yana cikin irin wannan wannan hukuncin shi yasa an ko karanta kissar muhayyisa da huwayyisa ibna mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan ya faɗi wannan hadithin yana cikin bukhari da muslim da abdullahi bin sahal wayannan mutanen guda uku sai suka tafi kasar khaybar ko garin khaybar kwadago don neman abinci neman kuɗi to da suka je suka suka je sai suka rabu wannan yace to ni bari in nausa yi nan wannan suka ce bari yi nan sai suka yi mahada zamu hadu mun gama zamu hadu a guri kaza suna dawowa sai suka tarar da Abdullahi bin Sahal cikin jini an kashe shi da aka sai suka dawo garin Madina sai suka shigar da ƙara gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Yahudawa suke zargi da sun kashe musu domin an kashe Abdullahi bin Sahal a kusa da unguwar Yahudawa ina fata an gane da aka suka ce su babu wanda suke zargi ya kashe abdullahi bin sahal sai yahudawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kirawo yahudawa na wannan yankin ina fata an gane da suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ku yi rantsuwa hamsin don ku cancanci haƙƙin jinin ɗan uwanku ma'ana ko rantse sau hamsin cewa wa'annan yahudawan su suka kashe muku dan uwa suka ce ya makin Allah amrul lam nashhad shi al'amari ne da ba a gaban mu akai ba za mu iya rantsewa ba gaskiya amma dai muna zargin su sai ce to su yahudawa za a sa su rantse sau hamsin dan rantsuwar kisan kai sau hamsin ake ba wai rantsuwa ce irin ta li'ani sau hudu ko a sau hamsin to su Yahuda za su rantse sau hamsin don su kubutar da kansu daga tuhuma. ‘Yan uwan wanda aka kashe suka ce ba za mu yarda da rantsuwar Yahudawa ba, ba mutane ba ne masu tsoron Allah za su iya rantsuwa da Allah akan karya. Da ƙarshe annabi sallahu Alaihi wasallam shi ne ya raba gardama ta hanyar bayar da raƙumi ɗari diyar Abdullahi bin Sahal. me yasa saboda babu wata shaida mai ƙarfi babu ƙarina da za ta tabbatar abinda zai tabbatar kuma shine su waɗanda suke zargin an kashe musu dan uwa su rantse kuma sun ce ba za su rantse ba kun fahimci wannan to shi yasa sai yake cewa balil hukmu bil qasama kaga hukunci da qasama rantsuwa wa taqdimi aymani mudda il qatl da gabatar da rantsuwar wanda ya da'awar an kashe masa wani nasa ko dan uwa huwa min hadha shi ma duk yana cikin irin wannan hukuncin istinadan ila al qara'in adh-dhahira dogara da alamomi da suka bayyana a fili bal wa minhu kai yana daga cikin irin wannan hukuncin fa rajamahul mula'inata alƙali ya sa a jefe matar da aka yi li'ani da ita izalta ana zauju idan miji ya yi li'ani mutum ne ke tuhumar matarsa da zina amma ba shi da shaidu wanda shari'a ta yadda da su mutum hudu domin ƙa'idar shi ne in kana so ka tabbatar da laifin zina ga mutum to sai ka nemo shaidu guda nawa fa'in lam ya tobe shuhada'i in ka kasa zuwa da shaidu hudu to ya tabbata makareci ne kai to sai mutum ya zo ya tarar da matarsa tana zina da wani a bisa ƙa'idar musulunci shi na ɗaya sai ya nemo wasu mutum uku su zama su hudu idan ya kasa nemo mutum hudu su zama shaidu akan abin da yake tuhuma to yanzu kaga shi ba shi da nutsuwa ta zuciya domin ya gani shi matarsa ga halin da take ciki sannan ba shi da wata shaida da zai gabatar wa kotu da za a zartar mata da hukunci to a dokar musulunci shine sai ya je ce yana zarginta da zina ko cikin da take dauke da shi ba nasa bane alkali zai gabat zai nemi shaida babu to in babu shaida tsakanin ma'aurata li'ani ake والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من من الصادقين kenan sai su je kotu su yi li'ani li'ani shine zai ce billahi allazi la ilaha illa huwa ya ganta tana zina bai isa ba sai a ce daya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ya ganta tana zina biyu billahi allazi la ilaha illa huwa ya ganta tana zina uku billahi allazi la ilaha illa huwa ya ganta tana zina hudu yana zuwa ta hudu a ce to gyara kintsi wannan na biyar din shine mai hadari ka tsaya ka ji tsoron Allah in ba ka da hujja zarge-zarge ne da rashin nutsuwa irin ta zuci kake yin wannan ikirari yi withdrawing ka janye illa iyaka a zane ka kai mata kazafi in ya ce shi fa yana nan akan bakansa ce to karasa sai ya ce Allah ya tsine masa albarka an ƙarya yi mata kenan sai ya sako sai ya sako a ce ita kuma ta rantse aka ce ta rantse ta ce a ita ba ta rantse ba buri yayi kama da me izalta ana zauju shi kam ya rantse wa nakalat an lilti'an sai ta ƙi ta rantse ita aka ce ta rantse ta ce sam ita ba za ta rantse ba to yanzu za a tabbatar mata da hukunci domin rashin rantsuwar ya tabbatar da gaskiyar da'awar da mijinta yake yi a kanta domin ciki da gaskiya ai wuka ba ta huda shi ko duk da wani ya ce in wuka hannun mai hankali take ba istinadan ila lawth al-zahir an yi wannan hukuncin ne saboda dogara zuwa ga alamu na zahiri allazi ja'ala bil ti'anihi wa allazi hasala wanda alamu na zahirin gaskiya ne ya faɗa shi mijin shine abin da ya faru ya tabbata bil ti'anihi ta hanyar la'antar kansa da in ƙarya yake wa nukuliha da kuma kin rantsewa da ta yi wannan alamar yana nuna yana da gaskiya ba ta da gaskiya ai kaga wannan matsalar ta taba faruwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da abin ya zo ita ma rantsiya ce har annabi ya ce Allah ya san ɗaya daga cikinku makaryaci ne akwai mai tuba a cikinku shi ya ce shi kam yana nan ita wata ce tana nan to a irin wannan kawai sai dai a raba auren shi kenan ɗa kuma da yake ya kore ba nasa ba ne sai dai ɗa ya dinga intisabi zuwa ga mahaifiyarsa ita kan bata isa ta kore ba tunda a cikin ta yake a cikin da haka dole ya dinga intisabi zuwa gare ta ba zai dinga intisabi zuwa ga wancan ba domin ya zo ko ta an yi li'ani ya kore ya ce ba ɗansa ba ne a magina maganar gado tunda ba ɗansa ba ne ai ba ɗansa ba ne na'am inda ta rantse in ya rantse ta rantse shi ne na gaya maka hukunci na ƙarshe shi ne sai a raba aurensu eh ita ma irin ta ce kawai bambancin a inda shari'a ta inda aya ta bambanta ita wal alghadabu ne a rantsuwa ta biyar din alghadabu shi kuma a rantsuwa ta biyar alla'anu duk wanne ne mai sauki wancan tsinuwa shi kuma wannan ta ce fushin Allah ya fada mata in gaskiya mijinta ya fada akan da awar da yake da shi akanta to daga nan ne shikenan sai a raba tsakaninsu shikenan kuma ɗa in ɗa ne in kuma zinacce ba ma ciki bane shikenan sai a raba auren shikenan ya tafi ita ma ta kama gabanta na'am alwaladu lil firash ai alwaladu lil firash ai uba bai inkari ba kenan in bai deny ba shikenan alwaladu ka'ida tana na alwaladu lil firash an gane ko ka'ida in dai mace tana da aure to duk dan da ta zo naka ne sai dai in kana da aya tambaya to ka tafi kotu kaji kuma abin da za a yi li'ani saboda ka'idar da malam ya kawo alwaladu lil firash walil ahiril hajar an gane ko so kaga malam daga abin nan kuma ya shigar da mu babin fikihu ko wa minhu qabuli shahadati ahli alkitabi ala almuslimina fil wasiya wai diddai yana ƙarƙashin irin wannan hukuncin dai da muka samu a mas'alar ƙadiyar khaibar shine ana karɓar shaidar ahalul kitabi akan musulmai game da sha'anin wasiya fi safar da aka yi ta a halin tafiya ana tafiya sai cutar ajali ta kama mutum a halin tafiya sai ya ba da wasiya cewa a yi masa kaza ko ana bin sa bashi ko a bawa na kaza cikin dukiyarsa ya yi wasiya an gane ko to wannan wasiyar da ya yi in ba a samu wata alama da take nuna ƙaryar wasiyar ba ana amfani da ita ana zartar da ita shi yasa in ya zama abokanan tafiyar ba musulmai bane ahlul kitab ne sai ya zama su yayi wasiya lokacin da yake wannan yanayi na mutuwa wa anna waliyal mayyit idza tala'a ala khiyanati min alwasiyayn jaza lahumu an halifa. an gane ko shi yasa su kuma waliyan mamaci misali sai suka ce ai wane yayi wasiya ya ce a cikin dukiyarsa a bamu kaza kuma ba kowa sai su shi kuma gashi ya mutu amma dai yayi musu wasiya da baki cewa ai kaza ai kaza ai kaza to in suka zo suka gaya wa waliyan mamaci ma'ana yan uwan mamaci cewa gawa na a halin tafiyar da muka yi da shi ga ta Allah ta kasance da shi amma ya ba mu wasiya ya ce kaza ya ce kaza to su waliyan mamaci idza tala'a ala khiyanatin idan suka hangi ha'inci da rashin gaskiya minal wasiyaini daga wannan wasiyan guda biyu jaza lahuma an yi halifa ya halatta su ce ku rantse ya halatta bayan ofira ala annahu mastahaqqa ithman fa akharan yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim alawlayan fa yuqsimani billahi la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima wa ma'atadaina inna idhan lamina zalimin an gane ko wa yastahiqqa ma halafa alaihi sai su cancanci abin da suka yi rantsuwar a kansa ko rantse da Allah ya yi wasiya a muku kaza sai suka ce ai wannan al'amari ba na rantsuwa bane ba kawai sai mutum an ce ya saba qur'ani sai ko mutum sai an ce ya rantse a mu ba ba sai mun rantse ba to wannan kin rantsewar yana tabbatar da wai sai mutum ya ce wai ko akan gaskiya mutum ya rantse wai rantsuwa tana cin sa ƙarya ne ai ita rantsuwar alama ce ta cewa ba a gama gamsuwa da bayanin da kai ba rantsuwar za ta taimaka ga ka faɗi magana to rantsuwar sai ta taimaka a gamsu da maganar so sai ka ce kai ba za ka rantse ba rashin rantsewar ya sake jefa shakku da taba ba game da abin da kake da'awa a kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara kawo shaida gabatar da shaida wannan wanda ya kawo ƙara shi yake cewa kawo shaidu wal yaminu alaman ankara sai zama ba shaida ya ce ya bashi rancen kuɗi naira miliyan ɗaya waye shaida ya ce a saboda amincin da ke tsakanin mu ba kowa da gani sai shi sai Allah an yi rubutu ce ku ni yadda da shi ta sa ban yi rubutu ba shi kuma ya ce a shi ba wani miliyan ɗaya da aka bashi shi wanda ya kawo ƙara ba shaida to yanzu shi wanda ake da'awar ana bi ya ce ba abin sai ya ce kai rantsuwa baya binka ya ce alagafa ta malam ai abin ba sai an rantse ba ƙarya yake to sai ya ce biya shi miliyan da yanzu an gane ko in kuma ya yi shahada ko da bisa ƙarya yake ai akwai shari'o'in da sai an je lahira za su tashi domin akwai wanda rashin tsoron Allah sa ya kai yanda zai iya rantsewa da Allah akan ƙarya an fahimta to yanzu in ya rantse din cewa ba abin su shikenan iya abin da kotu za ta iya yi kenan a sallame su Allahumma sai dai in akwai wasu ƙara'in na gaya muku akwai dabaru irin na kotu Allahumma in alƙali yana da wani wani wani wata dabara da wasu hikimomi da zai iya tabbatar da da gasken ne ko ba da gaske bane zai iya bin wa'annan hanyoyin an fahimta wa hadha al-lawth fil amwal irin wannan alamomin a dukiyoyi nadhirul lawthifid dima sun yi kama da irin alamomi da ƙara'in da ake amfani da su game da bin haƙoƙi na jini shi yasa a hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ce law yu'tan nasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al bayyinatu 'ala al mudda'i wal yaminu 'ala man ankara yace da haka kawai mutum yake lemin din yana bin ka kuɗi ko yana bin ka haƙƙi na jinin dan uwansa sai kawai a ce ka biya shi haƙƙin sa to da an samu wasu da za su dinga da'awar dukiyoyin wasu mutane da jinanan mutane sai dai sai shari'a ta sanya ainihin wato yanzu ko kaga waccan kadiyar ta annabi Sulaiman yara suka zo suna maka suna fada wannan yana wannan fensiri na ne wannan yana sai ka ce kai yanzu naka ne ya aka ai ni a gida aka sai mun kaza wannan yace to yanzu in karya muku shi guda biyu kowa ya rike sai dai kaji daya ce eh a karya a to ba nasa bane an gane ko yawa ba na shi bane to duk wayannan zaka iya amfani da su wajen warware abubuwa da yawa wa aula bil jawazimin sannan wannan shi yafi dacewa ko yafi aula yafi kamata da dacewa bil jawazi na ya halatta minhu fiye da ma wancan ma'ana allawth alamomi wanda suka shafi dukiya da alamomi da za a yi amfani da su wajen abin da ya shafi zubar da jini wannan yana kama da wancan wannan yana kama da wancan ma'ana irin hanyoyin da iri ɗaya ne don a gane haƙƙi na jini ko haƙƙi na dukiya to sai bala yake cewa aula bil jawaz minhu shi ainihin nadhirul lawth bid dima ai shi ainihin wancan na dukiyar aula bil jawaz shi yafi dacewa ma ya halatta minhu fiye da ni shi na addima wala hadha a doriya akan wannan sai ce izat tala al masruqu maluhu wanda aka sace dukiyarsa sai ya ga ala ba'adihi sai ga wani bangare na irin wannan dukiyar fiye da ha'inin a hannun wani maha'inci ma'arufin sananne da ha'inci dama an san wani maha'inci ne ya an san shi ya yi ƙaurin suna unguwar da rashin gaskiya da ha'inci sannan kuma sai mutum an tsallaka gidansa ko an ɓalla shagonsa an masata ba san wanda ya sata ba amma shi wanda aka yi wa sata sai ya ga wani daga cikin kayan a hannun wani mara gaskiya biri yayi kama da mutum ko bai kama da mutum ba yayi kaga wannan karina ce bai ga lokacin da aka balla ba bai san suwa suka balla ba amma daga baya zai iya zuwa ya kai karar wannan wanda dama akwai rashin gaskiya a tattare da shi sannan ga wani bangare na kayansa ya gani a tattare da shi walam ya tabayyan annahu ishtarahu min ghairihi kuma babu wani bayani da ya bayyana cewa wannan da ake zargin ya siyi abin ne a wajen waninsa babu wannan jaza lahu an ya halifa anna baqiyata malihi indahu ya halatta wanda aka yi wa sata ya rantsuwa da Allah cewa ragowar dukiyarsa da aka sace tana hannun wannan na fata an gane ya halatta ya halatta wanda aka yi wa satar ya ce wallahi wane shine ya masa sata ragowar kayansa suna wajensa me yasa saboda akwai qara'in alamomi da ya gani na farko dama ba shi da gaskiya na biyu cikin kayan da aka sata an ga wasu a hannunsa na uku babu wani bayani cewa wannan kayan a hannun wani ya siya bai siya a hannun wani ba ba shi da gaskiya cikin kayan an ga wasu a hannunsa to shi mai kaya zai iya kai ƙarar cewa na ne barawansa shi ya satan makaya wa annahu sahibu saraka sarika zai iya tabbatarwa cewa wannan shine wanda ya yi masa sata istinadan ila lauth mecece hujjarsa ba wata hujja bace ba wai gani ba ba wani kashafi aka yi masa ba a'a ya dogara ne ila lauth zahir zuwa ga wannan alama ta zahiri nadhira halifi auliya il maqatul fil qasama wannan yayi daidai da irin rantsuwar auliya ul maqatul yan uwan wanda aka kashe fil mata da za a ce su rantse akan wanda suke zargi an gane dama can ya taba cewa sai ya kashe shi kuma dama an san mai laifi ne an fahimta kuma an san sun yi sa'in sa da shi sai kuma aka samu wancan an kashe shi na farko ya taba ikirarin zai kashe na biyu dama ba mutumin kirki ba ne na uku kuma sun yi sa'insa ko sun yi cacar baki ko wani abu mai kama da haka ƙarƙashin wannan ‘yan uwan wanda aka kashe za su iya kilemin wane ne ya kashe musu uwa. me yasa ai ba a gabansu aka yi ba me yasa sun yi amfani da mai ƙara'in allawuf ko kun fahimci wannan karatun bal amrul amwali akhab yace bar ma al'amarin dukiya ya ma fa sauki sauki fiye da na rai domin shi ana tsaurarawa sosai saboda rai ai ai dukiyar ma tana bayansa na fata an gane walidhalika thabatat bi shahidin wa yaminin da aka ita al'amarin dukiya ana iya tabbatar da ita bi shahidin da shaidan mutum ɗaya wa yaminin da rantsuwa ɗaya wa shahidin ko da shaidan mutum ɗaya wamra a taini da mata guda biyu bi khilafid dima sabanin jini in jini ne wannan ba za su wadatar ba amma dukiyar ka ce kana bin wani zaka iya cewa a ce me kana da shaida ka ce eh wani a gaban sa akai to ai shaidan mutum biyu muke nema ka ce to gaskiya mutum ɗaya ne to yanzu kotu za ta iya yarda ta karbi shaidan mutum ɗaya ta kuma saka karanzi rantsuwar ita ce a madadin shaidan mutum ɗaya ko kuma za a iya karɓar ka ce a ce suwaye a gurin ka ce to lokacin dai da abin ya faru akwai wane sannan wance da wance suna gurin to su wannan wanan shi dama shaida ne su kuma matan guda biyu za su haɗu a matsayin shaida guda ɗaya an gane ko yawwa kaga shine wanda Allah ta'ala ya faɗa cikin ayat dayin ta bashi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin an gane ko ita ce wadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa mra'atani min shuhada an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahumal ukhra to in aka samu a abin da ya shafi haƙƙin dukiya aka samu shaida mutum ɗaya da kuma mata guda biyu shaida ta tabbata kotu za ta iya gina hukunci akan haka cewa lallai haƙƙinka yana nan akwai akwai haƙƙinka akan wani in kuma babu sai shaida mutum ɗaya to za a rantsar da kai ga shaida ga rantsuwa lokaci yayi ko akwai saura yayi to sai mu tashi wal qur'anu was sunna insha Allah yau da ba mu ja karatun da ba yana da hukunce hukunce da yawa ne ko abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين